bai san komai a rayuwa ba sai gona kawai tun tun kan asuba yana gona sai rana ta faɗi zai dawo wanda in ka kalli kafin shi zaka ɗauka ice to irin wannan a ce a je a zaɓo yar babban mutum a cikin garin abuja a ce mata ta yi haƙuri ta aure shi uban ya ce kai ta ce a'a baba in dai malam ne ce ku auren da ni ku yi haƙuri mala ya sa abin da yake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anya shine malamar take cewa wa kasura buka'un nasi a lokacin ne kukan jama'a yawa kowa kowa sai ta kuka a lokacin kowa sai rena kansa ko barku jama'a da sallarka da azuminka da zakkarka da sallarka kai da azuminka ko haddi ka je kai billahi allazi la ilaha illa huwa mamure kake yi ba wani wanda ya je hajji da zuwa aka ce mai saboda hajjin da yi an ba shi aljanna kai tsaye ko sallah sai dai a ce ana sa ran mai hajji zai samu aljanna saboda waɗancan hadisan amma kalli Usman fa kuɗi ne ya ɗiba ya bayar aka yi wa addini aiki da su a ce Allah da ke saman sammai bakwai ya ga kuɗin kai wannan kam ya taimaki addini annabi ya shiga ya fita daɗin duniya ya rufe annabi ashe Allah da ke saman sammai bakwai ya gani shi ma abinda Usman yi Allah ya turo mala'ika ga yawa annabi kai annabi ta gaya mai shi Usman ɗin daga yau ko me Usman zai yi Allah ya ce ba zai kama shi ba annabi ya fito gaban jama'a yana cewa ma barra Usmana ma fa'ala ba'd al-yawm jama'a Allah ya ce daga yau Usman ko me zai yi Allah ba zai kama shi ba da Usman zai mare ka ya mari banza a kiyama ba za a yi hisabi ba da zai kashe ka ya kashe banza ba za a yi hisabi ba ran kiyama daga ranar da ya kome Allah ya ce ba zai kama shi ba da zai ci kuɗinka to sai dai ka hakuri da in usman ya zagi ubanka sai dai ka hakuri wallahi ba hisabi daga ranar Allah ya ce ba zai ba Allah ba zai kama shi ba me yasa kuɗi ne ya taimakawa addini da shi dukiya ce iba ya taimaki addini da ita amma aka ce duk abin da zai Allah ya ce ba zai kama shi ba kai kana jin yanzu akwai wani wanda ya taɓa yin sallah ka taɓa jin karatun a ce daga yau tun da kai wannan sallar ko ne za ka yi jika Allah ba zai kama ka ba sallah ba ta da girma tana da girma amma an taɓa faɗin haka irin wannan maganar akan wani saboda ƙoƙarin sallah an taɓa faɗin irin wannan maganar saboda ƙoƙarin wani kan azumi amma ka diba dukiya ce ɗiba ya taimaki addini amma Allah ya aiko a gaya mai daga yau ko mai usman zai jama'a gaban jama'a fa annabi ya rinka faɗa ma darra usmana ma fa'ala ba'd al-yawm ma darra usmana ma fa'ala ba'd al-yawm jama'a daga yau ko mai usman zai abin ba zai cutar da shi ba Allah ba zai kama shi ba me yasa saboda ya ce maki addini da dukiya ya kamata mu dawo cikin hayacin mu kowa ya je tunani daga yau ne kuma za a fara aiki da tunanin duk yanda za a in an taya sai ka sa wani abu duk yanda za a yi sai ka sa wani abu ka yi tunani dan uwa musulmi domin ita zuciya daga lokacin da ta ji irin wannan in ba ta aiki ba ta tashi to shi kenan amma da ka yi aiki da irin wannan bayan da ka ji karatun da dumi shi to shi kenan daga lokacin an ɗora kenan Allah zai taimaka ma saboda haka hakku mata waɗannan zabban na hannayenku da waɗannan warawaran da waɗannan sarƙoƙin da waɗannan 'yan kunnayen da wannan hansar ɗin da ke makala a jikinki yau za a ga imani ku kula da kyau ku gani za ku ga imani yau in dai muminan daga can ku hannan za a ga imani yau Allah kyauta ta'assuran mimma qalat saboda tasirantuwa da abin da wannan matar ta ce kun ji ko saboda tasirantuwa da abin da matan nan ta rubuto da abin da ta yi na wannan gudunmawa saboda addini falillahi darra misla haƙula in nisa ya Allah ka zuba ruwan rahamaka ga kwatankwacin irin waɗannan mataye al'abidat waɗanda suke masu yawan bauta maka azahidat masu yawan taka tsantsan da duniya as-salihat waɗanda suke mutanen kirki wa ya gafirallahu lana Allah muna roƙon mu ma kai mana gafara walahunna Allah kai musu gafara Allahu akbar to Allah ya mana gafara amin to amma aiki ake na neman gafara ba amin din ba kawai a gani a ƙasa fa hadhihi fatimatu binti amirul mu'minina abdul malik ibn marwan dan Allah ga misalin wata ya mai suna fatimatu yar sarkin muminai mai suna abdul malik dan marwan lam takun ibnatu al khalifa wannan yarinyar ba wai yar khalifa ce kawai ba ba yar mai martaba ba ce kawai a'a ba yar his excellency ba ce kawai a'a ba wai 'yar shugaban ƙasar najeriya ba ce kaɗai a'a ba ma abin haka kaɗai ba ne ta hasab bari a ce wannan kaɗai ya isa a ce mai daraja ce ita ya ce fa ta mai martaba ya ce ta his excellence ya ce ta shugaban ƙasa gaba ɗaya ta hasab ba wai wannan ba ma kaɗai bari a ce a ya isa daraja a yanzu ko nan kawai aka ce a ya isa daraja ko to ba ma wannan ba kawai bal ba haka ba wa uktu arba'a arba'atin min fuhuli khulafa'il islam banda yar mai martaba ce ita banda yar khalifar musulunci ce ita wannan kaɗai ya isa to ba ma haka ba ita din nan yar uwa ce ta manya-manyan khalifofin musuluncin nan guda hudu ita wannan fatima din yar uwa ce ta manya-manyan khalifofin musuluncin nan da aka yi a musulunci guda hudu wahum su ne alwalidu ibn abdulmalik walidu dan abdulmalik an gane ko yar uwar shi ce wa suleiman sannan suleiman dan abdulmalik yar uwar shi ce wa yazidu yazidu dan abdulmalik yar uwar shi ce wa hisham hishamu dan abdulmalik yar uwar shi ce kuma dukkan su khalifofin musulunci ne kuma ubanta khalifa ne jama'ar musulmi kun gane wa kanat fi ma baina zalika kuma banda kasancewarta yar khalifar musulunci kuma yan uwanta guda hudu kaji sunansu duk khalifofin musulunci wa kanat kuma ta kasance fi ma baina zalika tsakankanin wannan darajoji nata da kaji ta kasance kuma zaudatu a zame khalifa kuma ita ce matar mafi girman khalifan musuluncin nan a rafahul islam wanda musulunci da kanshi ya san khalifancinsa ba da kulafa isadar al'awwal nan ba da kulafa isadar al'awwal babban khalifan nan da musulunci ya gani a duniya bayan khalifancin bayan khalifofin nan na farkon musulunci da aka yi ba a yi wani khalifa ba irin shi kuma shi ne mijinta da ma ku tsaya ku ji ubanta khalifa ne yan uwanta guda hudu duk khalifofi ne banda wannan wanda ya aure ta mijinta shine babban khalifan nan da aka taɓa yi a musulunci wanda in ka ɗauke khalifofin nan na annabi guda hudu ba a yi wani khalifa ba irin shi shine ko mijinta jama'a ko kun gane kuwa a musulunci an yi abubakar khalifa an yi umar an yi usman an yi aliyu to in ka cire waɗannan tana da uba khalifa ne na musulunci ɗan uwanta duka hudu khalifofi ne na musulunci to amma akwai wani khalifa da aka yi a musulunci wanda duk wani khalifa in ka cire waɗancan hudu bayan annabi to ba wanda ya kai shi waye shi kun diga shi shine wa huwa amirul mu'minina shine sarkin mu'minan nan mai suna umar ibn abdul aziz rahimahullah Allah ka dukan shi da rahma wannan bawan Allah a san da yake khalifa duk duniya ba musulmin da ake bi bashi sai dai in gwamnatin musulunci ba ta sani ba duk duniya ba wanda ke cikin gidan da ba nashi ba sai dai in gwamnatin musulunci ba ta sani ba duk duniya ba maraya da ke wahala sai dai in ba a san da shi ba a cikin musulunci duk duniya babu wadda mijinta ya mutu aka bari take wahala sai dai ba san da ita ba duk duniya ba wanda yake neman sana'a ko aiki musulmi a ce ya rasa babu shi sai da ya zama mulkin umar dan abdulaziz kai ai ba taba ganin mulki irin nasu ba jama'a in ka cire na annabi da na sabban nan Allah in ka cire na annabi da na abubakar da umar da usman ba a taɓa ganin khalifanci ba mu shugabanci irin nasu wata ya kamata a ce wata ran a zo a yi tarihin mulkin umar dan abdulaziz kuma kun ga jikan sayyidina umar ne watan yi adalcin da a duniya jama'a gaskiya in ba annabi da waɗannan mutane hudun ba a ga wani wanda ya shugabanci yawa mutanen shi adalci ba irinsa umar ɗan abdulaziz ta to gado yayi saboda inda za ka ji tarihin yadda aka auri uwar da ta haife shi to za ka ci a ai dama barewa ba za ta gudu ba ɗan rarrafe kuma za ka ci a to ai dama inda akuyar gaba ta sha ruwa in ta baya ta zo nan take sha kuma akuya dama akuya take haihuwa tunkiya ta yafi tunkiya ko za ka ce ai ba a yar a ƙasa ba wannan ɗan ya dace da haka umar ɗan abdulaziz kenan jama'ar musulmi kun gane ko to laqad kharajat min baiti abiha ila baiti zawjiha ta bar gidan mahaifinta zuwa ɗakin mijinta yauma zuffat ilaihi ran da aka shirya ta a matsayin amarya aka kai mai shi mijin wa hiya muskilatun bi asmani ma tamlikuhum ma tamlikuhum ra'atun ala wajhi al-ard lokacin ita wannan yarinya tana tankane da abin da shine mafi kudin abin da duk wata ƴa mace ta mallaka a wannan doron kasar duk abin da wata wata ƴa mace ta mallaka wanda za ta je ɗakin miji da shi to wanda ya fi kuɗi a lokacin a duniya to shi ta mallaka aka kai ta ɗaki da shi min huli na kayan ado wal mudahirat da kuma gwalagwalai yuqalu har ma ana cewa inna min hadhihi al mudahirat wal huli ana cewa daga cikin waɗannan gwalagwalan da kayan adon da aka kai ta da shi akwai qurbai mariya akwai wani kaya da ake cewa qurbai mariya allabai ishtahara fi tarikh wanda a tarihi wurin larabawa wani kaya ne na adon aka ce an kai ɗa da kwatsai mariya to shi kenan ba kayan adon da a zamanin ya wuce yau kamar a ce ne in an kai ɗa da me waye sani eh mata za a tambaya in ya raba ba ruwan sun ana tambayar su irin waɗannan abubuwan yin shi jagon kawai ba ruwan to waye sani da zai ce wani abu amma yanzu da za a ce wani kaya ne mafi tsada da daraja da kuɗi da ake kai ya ɗaki da shi wala mata ne za su ce iri kaza ne amma kuma za da mota aka ce yau wace iri ce a to yi kenan kam karin kadin ana faɗi kenan to kuma da za ka ce wace mota ce ta fanka tara mata za su yi maka zuru ne sai me suka sani nan kuma sai maza an gane ko to ana nuna min lokaci yayi za a tsaya nan saboda da yawa mutane yau sun yi azumi bai kamata a kosar da su ba ya kamata mu tsaya nan karatu sai na gaba insha Allah fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wannan yace dan Allah mutum zai iya yin azumin Ashura gobe Asabar to wannan magana da na san ita ce da ban ansa ta ba watan azumin Ashura da ya faɗo Asabar akwai hadisi da manzon Allah ya hana yin azumi sai na farilla a ranar asabar la ta sumu yawma sabti illa fi mafturi da alaikum wannan tun farko farkon can musulunci bayan wucewa annabi da sabai an rinka samun fahimta tsakanin malamai an gane ko da yawa watan wasu malamai suna ganin wannan hadisi tabbas ya inganta amma matsalar ita ce watan hadisai waɗanda suka zo da magana wadda ke ɗauke da wasu maganganu kan wasu azumuka na musamman suna ganin ana iya su a irin wannan rana ta asabar usaimin sun tafka haka da wasu malamai dai da yawa na saudiya kuma halin sunna ne amma dai gaskiyar magana ni na fi gamsuwa da maganganun da ku karanta tamamun minna nasiru dinar albani ya yi tun da dai hadisi ya tabbata a kiyaye an gane ku Allah kyauta amma ni in mutum ya ban cewa dan me ko ban bi da an tar da shi domin na sa ko su manyan malamai da suke magana akan haliccin haka amma ni kam na fi gamsuwa da rashin yi shine daidai wallahu ta'ala a'la wa a'lam dan Allah ga tambaya akan ashura da tasu'a malam wasu kai wannan dai irin waccan ce shin watan shin mijin ɗata zai iya gani na ba hijabi kuma ya yi kuma ya tafa da ni to gaskiya dai tafa ta sa ko tana so ta ce gaisa da ita ne ko amma aka ce tafa kashewa fa ake nufi ke to amma inda fahimtar juna sai a tafa ɗin koko wani mata shi ba to da fahimtar juna Allah kyauta watan ya halatta mijin yarki ya ganki koda da zani ne kamun kirji wannan ya halatta koda da zani ne kamun kirji ai bari ku ji idan yanzu aka sa rana tsakaninka da mace to kana iya auren yarta amma aka sa rana tsakaninka da yarta to shi kenan wannan macen kuma sai dai kai haƙuri an gane ko an ɗaura maka aure tsakaninka da mace kamun ka kwanta da ita sai wata yarinya ta gita wannan fata ce ai ta ce yace eh sai kai maza ka fice gidan ka je ka ce ma waliyinta to gaskiya ni dai da yadda za a yadda kam da ita aka bani to aka yadda sai a baka yar amma da da yar aka ɗaura maka aure sai ka ga wata ta zo ta wuce ashe irin uwar mai kyan jiki din nan ce har ta fi kyan jiki ta zo in ka samu durariyar mace za ka ga musamman irin matan da ta iya hadu ba irin na yanzu ba duk liƙe liƙe da manna manna duk ya bata musu jiki sai uwar ta zo ta gita ka ce wannan fata ce ai mama ta ce idan ka je ka ce wani yin to ni fa gaskiya ga yar uwar ya ce to an ɗaura aure da yar ai bai halatta ba ai bai halatta ba jama'a kun gani saboda haka wacce ka auri yarta in ma zani ta sa kamun kirji dama har abadan abidina ba aure tsakaninku saboda haka za ta iya zama gabanka ko da da zani ne kamun kirji ba ma wai ba hijabi ba dan kanta da dan kwali duk babu laifi jama'a uwar matan mutum an gane ku Allah kyauta to haka ko da yayin matanka da kannin matarka sai dai kun san shi akwai haramci na ta'abidi akwai haramci na mu'akkati yanzu ita uwar matarka haramcin da ke tsakaninka da ita har abada ne amma yayyinta da kanninta sun zo gidanka suna iya zama ba hijabi ko dan kwali ba kansu ba laifi bane dan kana zaune a wurin dan yayyin matarka ne ko kannin matarka ne amma daga sanda kuka rabu da matar taka ko ta mutu to yanzu su haramci ya zo dan dama nasu ma'akkati ne a lokacin da take karkashin igiyar aurenka ne suke haramun aurenka maharamanka kenan amma ita uwar ko yan na hannunka ko ba ta hannunka tana nan dai uwar a matsayin muharramanka da mahar musulmi kun gane wannan ko kuma game da gaisawa da mace shi dai annabi ya ce la usafihun nisa ni ban gaisawa da mata amma bin ba yana cewa mata ne haka annabi bai gaisa da su amma yarka ko matarka ko uwar matarka ko uwarka mahaifiyarka kenan al'ada ku kuna gaisa da mata zai gaisa da ita koyan matarka ko kannuwan matarka amma idan ka san mijinta mai kishi ne karka gaisa da ita kana kallon na na asma'u dawa ne annabi yayi daga unguwa tana kan hanya annabi yazo zai wuce sai ya sallama assalamu alaikum ta amsa a asma'u ta ce na'am sai ya ce hau mana in rage miki hanya hau mana in kai ki gida yana kan doki fa ya goya ta a bayan doki ya rage mata hanya sai ta ce a ai zan biya wa nuri ne da ta dawo gida sai ta gaya wa mijinta asma'u yar aisha ai ka ga yan matar shi ce dan ka goya yan matar ka a babur fa ba laifi bane dan ka dau matar yar matarka ka kai ta anguwa a mota daga kai sai ita ba laifi bane fa an gani saboda ai matsayin ta kan matsayin matarka ce wurin haramci muharrama ce ai gare ka kamar yakka ce ko kalluwarka jama'a kun gani to annabi ya ce rage miki hanya ta ce hazan dan biya wani wuri da ta dawo gida sai take gaya ma watan mijinta cewa oh kaga annabi ya ce zai rage min hanya in hawaye goya ni sai da tana da kishin ka sai ya ce a'udhu billahi ke ko zan yi kishi sai in wa manzon Allah a'udhu billahi yace ai kin yi kuskure ke yanzu da manzon Allah ya goki ya kawo ki kofar gidan na ai daraja ce gari ni da za a karatu bari mu rinka karanta ba cewa annabi ya goya ta ba ta wani da ma kun gane ko saboda haka dan ya gaisa da ke ba laifi bane amma da kika ce wai ku tafa to nan ne ma aka yi dariya saboda tafa fa shine haka haba mijin yake kuma zo ana tafa ha sai ka ce gidan kulau a'udhu billahi abin da wannan dai yayi bakwai amma kuma al'ada ku kuna haka babu laifi amma dai kam a nan anya to ai za a gan shi wani bakwai shin yayi na maza za su iya su ganni da singileti da sket eh wannan duk babu laifi an gane sai dai idan kin san zai watan a cikinsa akwai fitinanne mara mutunci yi yadda ce yadda ne uwa ɗaya uba ɗaya sai dai Allah ya rufa shi kenan kawai mai ɗauke da janaba yana iya shiga masallaci ko ya ɗauki alkur'ani to ban san wani dalili da ya inganta daga annaba akan hana haka ba gaskiya ku karanta tamamulin na wani dalili da ya inganta akan watan hana duk za ga shi usaimin na goyon bayan ba za a shiga ba duka dai hadisai ne waɗanda ba su tabbata ba in kuma aya qur'ani ce ba abin da take nufi ba kenan amma dai abin da yafi kamata ga musulmi in zai karanta alqur'ani alal aqalli ya taimama domin ga abu huraira hadisin bukhari ne sallama ce manzon Allah mai da janaba a jikin shi amma sai da ya sauri ya dafa bango ya hura ya taimama sai ya ce wa alaikum salam annabi ya ce aya ne sallama daga ya ce ai janaba ce a jikina dalili ne bukhari ya ce akan inda janaba jikin mutum take ba yasa a ce su yi wanka ba kana iya wasu hidimomin ka amma kar ka ci abinci sai kai tsarki kar ka kwanta bacci akalla sai kai ce mama wallahu ta'ala ala wa alam yaushe azumin tasu'a da ashura yaushe kai wannan dai wannan duk irin waccan tambayar ina son ka ce watan ka tuna min sunan man ko man da kaci man da kace idan an haifi jariri ana so a shafa mishi kuma da addu'ar da ake yi ma jariri watan idan an haifi yaro rana ta bakwai za a shafe kansa bayan an mai aski da za'afaran an gane ko yana maganin duk wasu cututtuka na ka ɗaya kenan sannan in zai yiwu a sami wannan man na zaitun ya zama fiyo zaitun ko shi za a faran ɗin ya zama shi ne man shafawa yaro kawai a jikin shi an gane ko sannan addu'a da ake ma yaro shine a ce o izuka bi kalimatin lahi ta amma min kulli shaitanin wa hamma min kulli ainin lamma ko kuma bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai sai a tofa mai ko u'izuka bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq an gane ko waɗannan dai su ne addu'o'a da ake ma yaro in ko tahliki ce to sai ai mai waccan watan addu'a Allahumma aminini faqihu fid din wa allimhu ta'wil wanda yazo taliki ko kuma mai wata addu'a ta alheri da ta saukaka sai dai babban abin da ya kamata a ce yan uwa musulmi a kula da shi shine idan an yi wa mutum haihuwa ana son a kula in ɗa namiji ne da ya zo ya ce maka an mai haihuwa sai ka ce masa watan barakallahu laka fil mawhudi laka wa shakattal wahiba wa balaga ashuddahu wa ruzikta birrahu zan maimaita barakallahu laka fil mawhudi laka wa shakartal wahiba wa balaga ashuddahu wa ruzqta birrahu in mace ce zaka ce masa barakallahu laka fil mawhubati laka wa shakarta alwahiba wa balagat ashuddaha wa rizqta birraha in kyamace mutum ya ce maka an mai haihuwarta jama'a kun gane wannan yana daga cikin abin da magabata haka suke yi amma mu da mutum ya ce maka an wani an dai sauka lafiya ya ce to Allah raya to ba haka ake yi ba eh Allah raya amma yanda sunna ta ce an gane to idan ka ce masa shi da ya addu'a kai da kai da ya gaya ma amma ya haihuwa ka ce mai barakallahu laka fil mahudi laka wa shakartal waida wa balaga ashuddahu wa rizqta birrahu da ka gaya mai shi da aka yi wa haihuwar shi kuma sai ya ce barakallahu laka wa barik alaika wa jazakallahu khairan wa ajzala sawabaka wa razaqaka Allahu mislahu in ɗa namiji ne ko kuma wa razaqaka Allahu mislaha in ɗa mace ce zan maimaita shi ma barakallahu laka wa barik alaika wa jazakallahu khairan wa ajzala sawabaka wa razaqaka Allahu mislahu ko mislaha ka wallahi tallahi jama'ar musulmi ya kamata a ce sunnan nan da gaske ake yin ta yanzu kawai sai ka matsa to ka san da yawa ni na gaya mutane za ka ga mutum ne zai ce maka an mai haihuwa ka ce masa barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakartal wahiba wa balaga ashuddahu wa rizqta birrahu kana mai addu'a nan sai Allah Allah wala kai kama yadda aka ce a yi shi kuma yana ta shafa maka tsiya wani tsaye ya fi surutun da ake zama yi inda ya tsawo ne amma yanzu dan Allah to kunga yana daga cikin tsarin magabata yanzu inda a ce tsarin muke bi kuma lokacin mu ya kure da yanzu nan sai in biya a biya in biya a biya kafa bakwai sai in ce ku biya a ji to sai a biya gaba ɗaya in ce a biya a bi ai ta biyawa ba za mu tashi ba za ka ji sai wasu da yawa sun haddace shikenan to amma yanzu ba lokaci nan za mu tsaya subhanaka allahumma biyan bika insha Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum fa ba'd nisa zaka samu wasu mata tarfuduhu idan mijinta zai ƙara aure tana watsi da haka bata so an gane ko Allah kyauta watan taqiduhu ko sannan kuma tana tana watsi da shi ita sai ta ce a sam balil ba'du minhunna kai wasu ma a cikin su tubgiruhu zaka ga tana bala'in gaba da a ce mijinta ya ƙara aure wa hadha khatarun azim to gaba da wannan to hadari ne shine girma ki ce ba ki son mijinki ya ƙara aure jama'ar musulmi kun gane wannan haɗari ne mai girma domin wani aiki ne daga cikin watan wani hukunci ne zai yi aiki da shi daga cikin abin da Allah ya ba shi damar yi ke kuma kina gaba da haka amma ɗabi'a ba ki so wannan a cikin zuciya ne kuma wani lokaci ma fuska ki za ta ɗan nuna mai ba ki so to amma ki fito ƙarar kina gaba to wannan kuma akwai matsala ya kamata mata ku gani kuma duk wanda zai ƙara aure ji tsoron Allah wallahi tallahi jama'ar musulmi duk wanda zai ƙara aure sai a ƙa'idan musulunci ya tabbata shi mai adalci ba haka ne kawai mutum ke ƙara aure ba a musulunci ka san mutanen mu suna da wani abu wai shi abin da ya ɗauka tunda ta bara ta mai rai bari ya ƙara aure to a ƙa'idan musulunci ba haka bane duk wanda zai ƙara aure sai yana da ƙinin zai iya adalci a tsakanin waɗanda ya aura kun ji wannan da yawa mutane suna ɗauka tun da yanzu na samu kuɗi barin ƙara aure kawai wallahi ka'idan musulunci ba haka bane ai Allah ya ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba me yace wa in khiftum Allah ta'dilu sai ya ce me fawahidatan in kana tsoron fa ba za ka iya adalci ba to ka tsaya akan daya amma in za ka iya adalci to kai biyu ko uku ko hudu wannan biya halatta amma in kana tsoro kana fa da matsala ka san ba za ka iya adalci ba to gaskiya kai hakuri da ɗaya dan za ka yi mamakin tangar'a da za ka samu da bala'in matsala da tashin hankali da za ka shiga an tashi kiyama kana zaune da mace ka karo wata kake mata adalci billahi lazi daga cikin waɗanda ke rena kansu a filin kiyama har da wanda ke da mata biyu ya ƙi musu adalci ya ƙi wa ɗaya adalci a kan ɗaya to amma yanzu mutum zai ga tun na samu kuɗi barin ƙara aure kawai za ka ja ma kanka matsala ne ranar kiyama baka sani ba jama'a kun gani saboda haka kai iyayenka kana kallon manzon Allah fa sai da ya buɗi baki ya ce in ban yi adalci ba duk duniya ba wanda zai yi adalci amma idan ya zo ya rabo tsakanin matan shi a gaban kowa za a yi zai ce kowace ta ɗauki nata suna gama ɗauka sai ya kalli sama ya ce Allah ka ga abin da zan iya iyakar adalci na yi kar ka kama ni da abin da kuma ya wuce ikona jama'ar musulmi kun gani amma ranar da kake daki kaza sai ka kunso wata yan bakan leda ka sa a cikin babban riga ka shige daki sai gari ya waye ita ta manta kawai ƴaƴanta su dauko su wurgi da ita waje waccan sai ta gani sai ga tana ta ɓace rai in za ka je ɗakin ta ko sai ka shiga hannun ka rabbana ta bahushi to duk ran da ta ce munafiki ainihin nake to ka zama munafikin inda gaske ne ka riko ta hannunka karara mana ka shiga da ita ɗakin jama'ar musulmi kun gane saboda haka mutane sai sun yi adalci ba wai kawai tunanin ƙara auren ba a mutum ya rinka tunanin zai iya adalci kuma ka sani kana ɓoye yin adalci kana ta yin abin da zalunta waccan ne amma ɓoye ba ta sani ba to ai shi Allah a bayyana kake a idansa jama'a kun gane in ita bata san kana zalunta ta ba baka mata adalci to shikenan da an je kiyama kuma dama nan ne ranar hukunci saboda haka ko da kaji su mata suna kyama a ɗabi'a suna a al'adarsu suna kyamar mutum ya ƙara aure to da yawa yawansu wannan ɗabi'ar su ce wata kuma tana ganin ne tana zaune lafiya da mijinta tsoro take ji kar ka auro wata daga auro ta ku a rinka samun matsala a gidan jama'a kun gani kuna zaune lafiya kai ka ka samu kuɗi sai kai aure kana karuwa tun daga karuwar shikenan kuma sai a samu matsala to amma mata kuma sai kun ji tsoron Allah duk da haka kar ku ɗauki wannan karatun cewa malam Musa ya ce ka ƙara aure ba inda na ce duk wanda ke da hali ya san yana da ikon yin adalci ya je ƙara aure domin ba ƙara auren ba ku gaya mana duk yaran da za a yi da su koko tsakani da Allah jama'a kuma ke ba kina da kannuwa ba ko in ba ƙara aure in ba ƙara aure za a yi da wannan kannin naki kanin ki zai aure ta ne ko wanki ko babanki zai batta a gida ne a ɗora mai aure da ita dole wanne zai aure ta kuma yanzu dubu duruwar da ke tunanin dole ce saurayi za ta aura wannan dama cikin mata masu yaudarar kansu ita ce a kawun farko eh ta ce wanda bai taba aure ba shi za ta aura duk wacce ke da wannan tunanin to a cikin masu yaudarar kansu a mata tana kan gaba kuna kallon dattawa gidan dattawa su ba abin da ya dame su in dai saurayi da bai taba aure ba zai zo neman yarsa tun farko ba za su bayar ba saboda ya taba rike aure an gani bari a ɗauki ya a bashi sai ce a wannan gidan dattawa ne muna jira ne mu ga wanda dama ya taba aure mun ga yanda ya rike mace in ya zo neman ta koma bai zo ba mu za mu nemi ya zo ya neme ta mu bashi Allah kyauta saboda haka to kai saurayi kaji wasu ba su san su baka ya saboda ba sanya kamun luda yanka yake ba jama'a kun gane ko Allah kyauta wata za ka ga musamman masu zuwa karatuttukan addini suna da sassaucin ra'ayi game da mazajen su kara aure to amma watan wasu ne daga baya suke zige su wannan na fahimci haka unguwanmu wani bawan Allah ne yake yana da mata suna zaune lafiya wallahi mutane har wasa suke mai saboda yanda yake kyautatawa matar shi yake cewa irin abin da take mai na kyautatawa ne ya ja yake mata har 'yan masallacin mu zaka ga suna mai wasa haka komai sai a ce to ta matsa laya ta matso laya kenan duk abin da ya gani da yaron goma sai ya gida bawan mata zaka da haka wasu ke ce mai bawan mace to tana kyautata mai ne wallahi kafin azumin nan ya je garin su sai wani mutum a garin nasu sai ya ce ya bashi wata ya tafa kun gane wannan ya dawo ya gaya wa matan nan tashi ta yi murna ta yi farin ciki saboda saboda ta san yarinya har ta azazzala sai ya ɗauke ta su je gidan ya ɗauke ta suka je gidan har yanzu ba ya auren ba da aka je gidan ya kalli ita yarinyar nan ya nuna mata wannan matar tashi ya ce kin ga wannan wallahi tallahi tana ki saboda Allah saboda haka ina baki shawara tun yanzu ki sani ita ce uwar ƴaƴana ki ƙaunace ta kima saboda Allah jama'a aka zo sallah abin da ya ɗinka matar shi ta matsa sai da ya ɗinka na yarinyar nan takalman da ya siya haka ƙaramar sallah nake magana aka zo babbar sallar nan ashe mata suna nan ana cewa oh ka da iya yi ai za ki gani ba dai mace bace za ta shigo gidan nan wallahi suka zige ta to yanzu satin nan da ya wuce yazo yake gaya min cewa wai ta ce in dai da ne shi ba shi gibe ba ta takaddar ta mace bai wa Allah wai ta fahimci dai kaunarta wallahi tallahi jama'a a satin ne yake gaya ni shi yanzu ya rasa yadda zai a duniya ce min yi wallahi malam ni ba dan abin da ya riga ya kusa ba tun da rabiul awal za a auren ya ce wallahi tallahi da na fasa saboda muna zaune lafiya amma kaga an zuge ta to galibin mata da kuke ga masu zuwa addini wallahi tallahi tsakaninsu da Allah suna goyon baya in ka zo duk da abin na damun su sai su da ni to amma su ne ke zuwa su kunno wuta ai baki san kishiya ba kenan ba dai zaki ja wata inuwa ba to tana shigowa za ta tura kira na kuma zaki ci ai sai ai ta gaya mata wasu kalmomi tun ba ta yarda har a sa ta cikin shubha har ta zo tana yarda sai ta burtse wa miji to malama dai ta ce idan har zaki gaba da ƙarin aure ki tsari to kuma haka ya zama haɗari mai girma an ya kuna mawqif min al-hukm shari bi hadhihi sura ya zama matsayinki akan irin wannan hukunci na shari'a da irin wannan sura ya zama ke kina gaba da shi to mu musulmi kowa ya sani yanzu kaga kirista shine yake mata ɗaya da ya ƙara biyu to bai da wata dama kaga irin yadda yanzu a musulmi mu gwargwadon yawan matan ka gwargwadon yadda muke girmama ka da ka zo an ce baka da mata sai mu ga uzu billahi to wannan dai aluja ne kawai ga nan to in gari ya waye za ka yi tafiya da ka ce mai wani zo mai to zai je gaya cewa zai yi tafiya koko an gani amma ka ce mai zo muje zai ce to da Allah dan barin sanar da iyali na to kana da mata biyu zaka ga an fi girmama ka dan da ka ce matar ka bi wanda ya ce a kai wannan babban mutum to da zarar an zo an ce ka ce matar ka uku sai a ce a a kai ka kusa kulla kofa kuma dama duk musulman arziki ai in da ya wuturi yana tsaran lokacin asuba yayi asuba ko ba haka bane shikenan kawai daga nan ko har magariba ya raka uku daga nan ko sai wacce sallah shikenan ka rufe kofa daga nan sai bacci saboda haka duk wanda ya wuce rima ta daya dagi in Allah ya kai shi asuba yayi maza yi ta daga nan halin sha Allah ya kai ka maza kai shi magariba in kana da hali Allah ya rayar da kai kuma yi maza a yi sallar isha da kai shine mata hudu shikenan ka kyauta amma in za ka iya adalci qur'ani haka yace fa hadha al-amalu kun ga irin wannan aiki na gaba da wani abu na shari'ar Allah yu'ardi sahibahu li khadarin azim yana bijirar da ma'abucinsa ga wani irin mugun hadari ne girma mutum ne gaba kin ji ke baiwar Allah kina bala'in gaba da mijinki ya ƙara aure to ki sani wannan zai kai ki wani irin mugun haɗari zai girma wa huwa bagduhu shine ki da gaba da mutum ke yi li ba'di ma shara'ahu Allah ga wani abu daga cikin abin da Allah ya shar'anta wa dabbaqahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya dabbaka abin an ga annabi ya aiki da abin mata annabi nawa ba tara ba to ke hudu ce ma zai yi amma kina bala'i hudu ne yake so yi amma kina musifa to annabi tare fa alal mu'mina alhazara min alwuqu'i fi hadha al-amr ya zama dole akan mu'mina ta kiyaye sa kanta cikin wannan mugun al'amarin wa idza alimat hadha idan mace ta fahimci haka fa yakunu mawqifuha to matsayin ta sai ya zama kenan in dai mu'mina ce mawqiful mustaslim matsayi na mai miƙa wuya ga dokar Allah an gane al'amrin lahi ga umarnin Allah wa shar'ihi da kuma shari'ar Allah an gane ko to sai a tsaya nan saboda ana tuna mun lokaci yayi wa bi imkaniha an taqula la arghabu an yatazawwaj alayya wa in hasala zalika amma dai wannan gaskiya ku bari a karshe shi yana da alaka da wannan ku ya kuli wa bi imkaniha an taqula kuma gayuwa zai yi ga ya mace ta buɗe baki ta ce la argabu an ya tazawwaja alayya ni ba bana so bane ya karo aure bayan ina matar shi tana iya cewa ko ni bana kwaɗayin ya karo aure bayan gani sai ta ce amma wa in hasala zalika ana sa kun gane mata zai yi mace ta ce la argabu ni bana so an ya tazawwaja alayya bayan gani a matsayin matar shi ce zai karo aure ni gaskiya ban so zai yi mace ta ce haka amma sai ta ce wa in hasala zalika in mumina ce sai ta ce to amma in har haka ya faru ya karo auren fa huwa amrun muqaddar to lamari ne wanda Allah ya kaddara ya zan yi sai in yi gaba da kaddarar Allah a an gane ko wa shar'in mudabbaq kuma shari'a ce wadda ya dabbaka a dabbakawa yayi aiki ne da shari'a dan me zan kyamaci aiki da shari'a da yi waradina billahi kuma dama ni tuni mun yadda da Allah Allah ne ya ce to mun yadda kuma da Allah wa bima jaa anillah haka duk abin da ya zo daga Allah Allah ne wannan ka'ida ce ta zo daga Allah na halaccin ƙara auren nan to mun yi imani kawai ba wani matsala ala muradillah a irin yanda Allah yake nufi na cewa ya ƙara auren ya adalci to mun yadda mun yi imani ba wata matsala waradina bi rasulillah ko mun yadda da manzon Allah wa bima jaa an rasulullah haka duk abin da yazo daga manzon Allah mun yarda da shi ala muradi rasulullah a irin manufar annabi kun ga dan mulkin mallaka sanda suka zo kasar nan sun samu duk saurayin da ya aure baya kaiwa shekara talatin da biyar a wancan lokaci sai ya kulla kofa shi yasa banna ta karanci kwarai a cikin mutanen mu a wancan lokaci yana daga cikin wannan tsarin an gane na capitalism da suka turo shi kasar nan jari hujja wanda dolan dole ta sa yanzu mutum ya zauna da mata ɗaya ko yana so ko bai so jama'ar musulmi kun gani dama tsari ne an sa mutane cikin halin kakanika da talauci yanzu ga samari nan birjik duk in kaga samari suna azumin litinin da alhamis sha uku sha hudu sha biyar ga wata sun zo shan ruwa sun ɗaga hannu ana ba fa wani abu yake nema ba mata ce kawai ka gani Tama ba da kuɗi a zai yi sai ta azumi ka gan shi kullum ya shigo masallaci ya yi nafila ya zauna yana ta tawalu yana ta girgida kai ya Allah wallahi talla aure ke gaban shi kuma bai da kuɗi yana sa aure ba kuɗi to ya za a yi su ma yan matan da kake gari da niƙabai da hijabai duka an gane ko tana ta azumi tana ta nafila tana ta hadda qur'ani kullum kaga ta ɗaga hannu tana addu'a billahi allazi miji take nema galibin su kuma babu laifi ka tawassuli da wannan dan Allah ya kawo miji ba laifi ya halatta an gane ko Allah ya kyauta kai wannan hali da ake ciki Allah ka kawo fita haka za ya jubu an ya kuna mawkifin mu'mina as sadika wannan haka ya kam ya wajaba matsayin mumina ya zama yadda da hukuncin Allah akan da kaddara Allah Allah ne ya kaddara duk da ban so tunda Allah ya kaddara na yadda da hukuncin Allah haka ya kamata matsayin mumina watan mai gaskiya imanin ta kai ya wajaba haka ya wajaba matsayin mumina ya zama la tu'assiru fi haddi ayatil mughrida watan kiraye-kiraye na masu ziga da ruɗi ba sa tasiri a kanta su ne turawa ko 'yan boko an gane kazan 'yan boko su haka suke musamman ko masu aikin post suna da su ma wannan matsalar waya zama kamar wata ka'ida mutum sai dai tsaya da mata ɗaya kawai kamar fasto an gane ko to ka ce kirista kana da hali za ka iya adalci amma ka ki ƙara aure dan Allah yaran ya kace so ayi da su ya kamata a ce wanda yake da hali billahi allazi la ilaha illa wa rike mace hudu ya tausaya shin shi bai ganin ƴaƴan da ke gaban shi jama'ar musulmi kun gane kuna kallon waɗannan duk da annabi ya aura gaba ɗayan su ma wace ce annabi ya aura saboda wata soyayya saboda tausayawa ne kawai wallahi dukansu duk wacce ka ganta a matsayin mata annabi a wani abu na tausayi da ya ja ya aure ta jama'a kun gane to kana da hali zaka iya adalci ka gina gidanka tsakaninka da Allah maza ka kulla kofa eh wannan zaka taimaki ƴaƴan musulmi ne saboda tausayawa da kake ga su suna ta yawo suna hadda qur'ani ga niqabi ga hijabi ga kufa zani jama'ar musulmi suna zuwa wa'azi suna zuwa lacca karatuttuka duk islamiya suna zuwa to wannan sai ka tausaya mata sai ka aure ta